أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المعذر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بزفر وقال أبو العباس بن بناء أبو العباس بن بناء يتي في كلام أتكم مغنى ذكره يا أم بشيش على مقدمة كتاب أبي الإزي أبو سا مقدمة لتاب أبي الإزي وأنني أبي الإزي تكي الدين دين مظفر الشافعي to shi wannan abul abbas ya faɗa a muqaddima gabatarwar wancan littafi wa huwa kitabul asrar al aqliyati littafi ne na asrarai na hankali wanda yake magana asrarai da hankali zai iya hangowa fil kalimatin nabawiyyati a cikin kalmomin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hankali zai iya hango akwai abinda hankali zai iya idraki ya riski me ake nufi akwai abinda kuwa bayan da hankali zai iya gane wannan sai dai mutum ya yi abin da ake cewa practical sai mutum ya yi tarbiyya zai iya gane to abin da hankali zai iya ruska wa ra'aytu hadha kalama shi mai gabatarwa ko ko shaw radiyallahu anhu yake cewa na ga wannan magana bi sabbihi da rubutun hannun shi Abul Abbas bin Bannadi rahimahullahu Allah ya rahama a gare shi ga abin da yake cewa wa min azamin zikiri yana daga mafi girman zikiri zikiri sunayen Allah duk suna da girma amma akwai ismal azim ismal azim malamai sun yi ta kai da kawowa abu ne da Allah ya kore shi annabi ma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kowa iya abin da ya ga yayi karfi a hannunsa shi zai ce shi ne ismal azim wayansu ma suka tafi cewa lalle ismal azim wani suna na Allah ne da Allah ya keɓanci kansa da shi ya bashi wani sirri hawa ya suka zama baya cikin wayan na asma'ul layil husna din duk da ba abubuwan da yake ciki to kuma kowa iya mu'aminta wayansu wasu suka ce a'a yana nan cikin asma'ul layil husna din nan amma Allah ya boye shi wayansu wasu suka ce a'a ai duk ma asma'ul layil husna din ismal azim ne sai dai iya karfin mutum to wayansu kuma suka yi ta faɗa to wa min azamin zikiri yana daga mafi girman zikiri kasan kuma zikirin akwai zikirin Allah Allah huwa wanda duk mun yi magana akwai zikirin da zai yanke zabai duka akwai zikirin da zai yanke wani bangare kamar latifu in kana ta allatifu allatifu iya wannan hijabun na wannan bangaren zai yanke ko arrazaku arrazaku ko ya wahabu ya wahabu amma kai Allahu Allahu Allahu to shi kuwa gaba ɗaya ne ko ayatul kursi gaba ɗaya ne ko la ilaha illallah gaba ɗaya ne akwai wanda yake yanke kulliya akwai wanda kuma juz'iyya ne yake yankewa to kuma kowanne iya aikinsa iya girmansa to wa min azami zikirta yana daga mafi girman zikiri ma hata zikirin da ya motso an kadirin daga walidi daga tunani an kadirin walidin daga kafiri na walidi abinda Allah ya je sunan da Allah ya je huwa walwaka na walidin Allah ko kuma abinda Allah ya sanar da kai na daga walidin ilhama to wannan yana daga cikin mafi girman zikiri da minal mazkur daga abin ambato din shine Allah jalla zikruhu ambatansa ya ya daukaka ko kuma abin da ya taso ma yanzu a baki ka ji ka faɗe shi Allah ya kiyaye mutum zai wafi za a ga wani irin suna na Allah ya zo bakinsa ko kamar Bilalu ahadun ahadun ahadun shi ya zo bakinsa lokacin da za a ake a da shi manzo Allah ya ce ahadin yanji ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kafiri ya zare takobi ya ce waye ke ka manzo Allah ya ce Allah kafiri ya fadi to zikirin da ya taso daga walidi ko ku alibi Allah ya tsinkayar da shi wani asraru na hadaran Allah ya gane wannan suna da zai ambaci Allah da shi to wannan ya fi sirri a wajensa amma fa shi da ya gane kai ya ce kuma sai ya ɗau kuma wanda ba su gane ba akan wannan wa za huwa zikirul kafiyu wanda shi waje suke ce ma koyayyen zikiri indal mutasawwifatu nan wajen sufaye alal istimrari abu sazarcewa wa tamkini da kafuwa fil asrar a cikin asrarai wa amma qauluhum amma fadin su hatta ya tamakana zakiru hashe har mai zikiri ya kai ila halatin zuwa halin da yasta gariku biha zai dulmiya da wannan hali an zikiri ya tsare ga barin zikirin ma falaisa zalika tamakkuna hululin ba wai kaiwa ne na a ce ko a ce Allah ya sauka ko kaza kaza hududi ina a rufai ba wai zancen Allah ya sauka ko ya hau ko kawawa wanda duk wanda bai san ma me ma'arifa ba bai san lamarin wale ba shi zai ce ai masu ma'arifa ma'ana suna cewa Allah ya sako jikin wani kenan ko ko a'a ina wanda aka sako jikinsa ina kuma aka baro ina aka zo ina hannu ɗaya ya taɓa tafi hannu ɗaya ba zai taɓa tafi ba an ce kuma ko da dama ne in ka ji ana cewa zancen tafi ai sai hannayen guda biyu ne ko ko ka haɗa amma hannu ɗaya ba zai taɓa yin tafi ba Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne dama da mun ji mutum ya soma zagin mutane ko akwai yan uwan masu bayan ma da ba su san kan abubuwan ba su dai sufanci a takarda ta sawuful islami ko kaza a takarda suka karanta shi zaka yi suna zagin wa'anda suka kai wani mukamin da su ba su kai ba su dinga cewa hululi ne da ittihadi to duk ba haka bane ko hululi ka su ce Allah ne ya sako ma'ana hululi a ce hawutu ka sako wani lahutu nasutu kamar yadda nasara suke faɗa to in nasara abin da suke faɗa na cewa lahutiyan isa alaihi salatu wassalam ta sako nasutiyansa idan shari'a su ce Allah ne saukan musu da wannan mun yi imani amma mu ma muna da namu mu kuma ba za a ce hululi ba a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi ba za a ce hululi sai a ce tajalli فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا amma su na shari'a su ne wannan kuma mun yi imani kyau dai su bari su dawo ta manzon Allah sallallahu alaihi amma sun ki kuma wannan nasu ne to amma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wanda kai yana zancen wululi to sun tar abin yi akan hanya ba shi da shehi kuma bai san me ba ma'anar wululi wanda yake ƙariyar ma'arifa ya ce ai yanzu na ji Allah ya sauka a jikina a uzulillahi ina shi jikin ina inda kuma daga ina ya zo ina ya zo wannan duk abubuwa ne na shari'a mun ban mata amma a shari'ance iko Allah kuma a shari'ance Allah ta hadisi sahihi Allah duk ƙarshen dare Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa ya zuwa sama ta ɗaya ya ce ina ne neman gafara a gafarta masa ina wannan duka mun san meye shari'a mai shari'a yake nufi saboda arifi yana da fahimta amma kuma mun bawa shari'a zahirin abin da yadda ta faɗa amma kuma ko shi ba hududi ba ne ba wai kamar yadda kuma su wanda ba su da karatu zai cewa wai sassakowa yake yi mata takala a uzubillahi to duk wannan duk ba haka ba ne ko na wannan din ba saboda daga Allah yana cewa ya sauka mana da tumakin ni'ima Allah tabaraka ya saukar da dabbobin ni'ima amma kuma wanda ya taɓa ganin wata saniya ko raƙumi ko abu ya sauka daga sama daga cikin haihuwarsa ake to ka gani to dama da an ji mutum yana faɗan wannan an san ma da san ina sufa yanzu wani sharri ne ta zo musu da shi ma bai san ma me sufanci ba bai sani ba walatti hadin ko ku haɗuwa a ce da bawa da Allah shikenan an haɗe kamar yadda ruwa da sukari suka haɗe a uzu billahi ina bawa ina abu babu sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk maganganu ne na wayanda suka ara suka yafa dama alhamdulillah Allah ya kiyaye sufancin nan Allah ya kiyaye da'irar sufancin nan duk wanda ya shigo ta bayan gida ba yi yayi ba ba shehi ne da shi ba duk yanda ya fahimta bai san shi komai ba kuma da yayi magana an gane shi amma kuwa in ya shigo ta kofa watul biyu ta min abuwa in ya shigo ta kofa ta hannun shehi kuma saboda hikimar Allah ya sa ta hannun shehu ne ai zikiri ana ta yi tun gabanin shehu ne ana ta yin zikiri ana ta yi amma ko ka mutu kana yi ka samu wannan sirri ba ka samu ba wannan kuma wata hikima ce ta Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye da magunguna da ka fi a gari amma an ba jinka ya gaya ma wannan ne magani ba ba ka samu lafiya ba sai ma abin ya cuce ka kila ma kana ta faskara magani kana ta kona shi amma kai baka san me wannan abubuwa ba su Allah ya sa hikimar hannun shehunnai amma da sun baka da izini sun buɗa ma yanzu yanzu sai kaga ka samu sanna hadaran Allah to dama duk wanda ba ta haka ya shigo ba da ya ta kafa za a gane amma suke cewa idan mutum ya shigo da ba da gaskiya kuwa shi kuma duk abin da aka faɗa sai ya gane da shigowarsa kuma ya gane karatu duk abin da aka faɗa ya gane amma in ba haka ba zai ta wahala ne ya ta za wahalar da sufaye cewa sun ce haɗuwa aka yi ko halitta ta zama ɗaya ko kaza kaza duk ba haka ba ne su suna wani waje kai kana wani waje wala ittihadi hikimatun ko haɗuwar hikima bal bari dai wa qudratun min azizin hakim iko ne daga Allah mabuwayi gwani kuma Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shirya abin nan shi ne yake da ikon ya ƙarar da saliki mai tafiya zuwa hazaransa ya zama babu shi sai falan ma ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ida abin da zai faru kenan wa bayan zalika bayanin wannan yanda hankali zai iya dan dauka ko da hankali ba zai iya dauka ba amma dama su ba duk abin da za su faɗa su ne wa waɗanda suka san abin bayani an yakuna alqalbu zuciya ta zamanto inda zikiri yayin zikiri din nan fi zikiri a cikin zikirin fariga ba komai a cikinta sai son ta haɗu da Allah min alkulli na daga duka fala ya kafi gairullahi wani Allah ba zai wanzu a cikinta ba jalla zikiru wa ambatan sa ya ɗaukaka fa yasirul qalbu sai zuciyar nan ta zamanto baital haqi hakin Allah tabaraka wa ta'ala al-mubin wa bayyan wa huwa lisanuhu to in Allah tabaraka wa ta'ala ya ga haka ya ga ka share zuciyarka ba komai a cikin wanda ya zo a cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Annabi Dawud Dawudu ka tsarkake min ɗaki na Annabi Dawud ya tsarkake Baitul Maqdis da komai ya ce Allah na tsarkake Allah ya ce a ba wannan nake nufi ba zuciyarka nake nufi Dawudu sama bata ishe ni ba kasa bata ishe ni ba amma zuciyar bawa na ta ishe ni ba na bawa na arifi don Allah ya ka tsarkake zuciyanka ba don wani muradi kai yanzu zikirinka ba don ko Allah ya buɗa ma ko kaza na Allah ya buɗa wannan daban ya su yaran za su da kake ta yi na fata yi da wannan daban amma yanzu wannan na tarbiyya dan zatin Allah dan zatin Allah dan ka san Allah yanda ya dace ka bauta masa kake don Allah ya ga ba komai a cikin zuciyanka kansa ne da nufinsa to shikenan sai ya cika ma zuciyanka da shi tabaraka wa ta'ala yanzu zuciyanka ta zama ɗakin sa wa huwa lisana wa huwa lisanuhu allazi yantiqu bi sai ya zama harshenka da kake yin furuci da shi kamar yadda yazo cikin hadisi fa in batasha idan mai yin wannan zikiri ya kama haza zakiru wannan mai zikiri in ya kama abu kana ya ta hullaci ya fi shiga Allah ya zama hannun nan na wannan mai zikiri da yake kama wannan da shi kamar yadda yazo a cikin hadisi wa in sami'a in yaji kana sam'uhu allazi yasma'u bi ya zama jinsa da yake ji da shi hadistawlal mazkuru wannan abin ambato din ya rinjayi mai ambatan duk baki da al'aliyu madaukaki din nan ya yi rinjaye alal fu'adi a bisa zuciyar wannan bawa shehu zai fassara mana yadda za mu gane famtalaka mu sai Allah ya mallaki wannan zuciya yanzu ba ta kallon komai kamar shugaba rabi akil adawiya malaman zamanin ta sun zo su fure ta ke kin ce Allah ya cika zuciyanki ke kina san Allah kaza kaza ce haka akai to ya zancen shaidan kuma ina ta ce wallahi Allah ya cika zuciya har shaidan bai samu wajen zama ba ku ne dai da zuciyarku tana can kwanko ku ne shaidan ya samu wajen zama da kaza kaza kaza har kuka iya sanin ta kuka iya abu amma bai samu wajen zawo to kaga ai ta yi gaskiya ko to wam talakau sai ya mallake shi wa alal jawari da gaɓoɓin wannan arifi fasar rafaha sai Allah ya juya ta fi ma yurdin cikin abin da zai yarda da shi Allah ya riga ya mallake zuciya arifin nan har gaɓoɓin arifin ma ga Allah ya mallake ta Allah yana ta juya ta kuma cikin harko cikin abin da ya so yarda da shi wa alal sifati ga sifofinsa min hazal abd daga wannan bawa faƙallabaha sai Allah ya juya ta haisu sha'a inda ya so tsimar zati cikin yardan Allah amma fali zalika saboda haka ya karji zikiru sai ka ga zikirin yana ambatan yana fitowa min gairu takallubin ba da wata wuya ba arifi sai ga masoyin Allah arifi yana ta zikirin ba da wata wuya ba zikiri yanzu ya zama man numfashi shi ba wani wuya haka yake zikiri wani ba ko ka ajiye masa duka sai zikirin ba zai iya ba saboda ba a hada hanya ba me ya hada shi da abu to shi sai mutum ya ki zikiri ya ya nesa da masu zikirin bai koya wa kansa zikiri sai anan sai ya so mashirar shure-shuren mutuwa kuma a cewa ce ne la ilaha illallah to me zai faɗa yau zai faɗa ba shi ko wannan numfashinsa ne ko ya faɗa ko bai faɗa ba ko ya yi shiru ko yana magana shi a cikin zikiri yake abin ya zama man numfashi kamar ya tafsani da ya shiga hadaran mala'iku yanda muke numfashi yanzu numfashi kana jin wuyan numfashi ana ka jin wuyar shakan numfashi da tare da shi haka mala'iku zikiri yake a wajen shine numfashi to shi ma yanzu wannan bawa ya shiga hadar wannan hadara kenan zikiri ya zama man numfashi ko ya yi shiru ko yana abu zikiri ya zama wata asul a'malu bi ta'ati sai kaga wannan hali da ya shiga tana taso da ayyukansa bi da'at da bin Allah nishadan sai ga yana bin Allah da nishadi yana sallah yana duk wani ayyukan alheri yana yi da nishadi shi cikin dadi saboda ya san me yake wannan zatin da jin dadi min gairi kalali ba tare da kiuya ba ba tare da kuma ya kace ba ya gundura ba zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala Allah ce Allah yana ba da shi ga wanda ya so wallahu zul fadlul azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allah yake cewa inna Allah ubangiji ma allazina taqaw yana da wanda suka ji tsoron sa ko ko suka ji tsoron yi tara shi da wani kike ta neman wato kadai tashi wallazina hum musin wanda su ne yan ihsani din na arifai to Allah yana tare da su tabaraka wa ta'ala kaga wannan kada ya ishe su wa kad wasafa Allah ya sifanta mana kuma wannan ba wai kago shi akai ba Allah ya zubarta mana a Qur'ani kalba ummi Musa zuciya baba annabi Musa alaihi salam bi ma'ana zalika da ma'ana wannan bi qawlihil haq cikin fadin sa ubangiji madaukakin sarki wa asbaha fuadu ummu Musa fariga sai zuciyar uwar annabi Musa ya zamanto fanko ba komai a ciki sai an batan Musa ma'ana farigan bin zikiri aishan illa Musa ba komai a cikin zuciyar uwa annan Musa sai ambatan Musa a wannan lokaci ai farigan min kulli shay ba komai cikin zuciyar babu annan Musa a wannan lokaci illa min zikir Musa sai ambatan Musa fakada hatta kusa ma an tumbiya bi ka fallasa shi min gairi kasadin ba da nufin ka ba bakin ya zama ko zaka faɗa bai da ce Musa ko za ta ce abu sai da ta ce Musa ɗana Musa wayo ɗana Musa amma ta so ma ta fallasa shi ma a gaban makiyar nasa har ta so ta fallasa shi a gaban min gairi kasatin ba da nufi ba min ha da zikiri ta ambace shi wala tadbirin ba da shiryawa ta ba dan yanzu bakin ta faɗan Musa yake kawai ba ta shirya ba ba ta ɗan ba bal kana tarkuha bari dai me ya hana ma bata faɗa Allah Musa ba littafiri ta faɗe shi a sarari zikiri da ambatansa sabra dan hakuri bi ma rabat Allah ala qalbi Allah ne ya daure zuciyarta Allah ne ya rike zuciyarta kasa fada lika kuna min almu'mini dan tsaron tana daga cikin mu'mine ba dan Allah ya rike zuciyar nata ba da saboda ta ta zabe ba kowa ba komai a wajen ta ba Musa kawai take fada amma da a gaban makiyin Musa ma ita faɗi Musa ma amma kuma ga abin da zai faru bima auha ila da abin da Allah saboda tana san kanta gashi ta je faɗan a cikin teku wani gana ta zanto kamar ta haukace wayyo ɗana wayyo ɗa shi take ta faɗa ma'ana kenan bi ma wa iliya da abinda Allah ya wahayi zuwa gaita min qablu tun gabani fi sha'ani Musa cikin lamarin annabi Musa wa bi annahu min al-mursalin cewa annabi Musa yana daga cikin ma'aika zai rayu zai girma ma zai zama yana daga cikin ma'aika wa bi zalika saboda haka yanda fiul iskalu sai rikici ya gushe da malamin zahiri الذي ذكره أبو الإز أبن دمال أبو الإز يفعل أبنا ووصفه بالعزيم يسوى انتاشد أبنين يجلما وهو شين اجتماع الزيتين حقوان كيشو يقدابيو في باتك الرأي مفرقا رأي وهما سنة الذكر والغفلة shi shayin ya ce ko kana cikin raukanuwa ka dinga zikirin ko kana cikin wani zama da muka yi mun yi magana wannan ko ba ka tuno Allah ba ka dinga yin zikirin kana tilastawa kanka kana yin zikirin sai ka koya kanka ba in kana in ka manta ku gaji ka bari in ka tuna a a bari ka ci gaba ka ci gaba in kana koya kanka tafakkurin in ka manta ko ka zo gaban kallo ko ka zo filin kallo ko ka zo kaza kaza ka manta in ka tuna ko kuma ka tuna am ai ko wannan din ma fa da nake ciki ai kaza kaza kaza kai kin kana koya kanka kana har zuciyar ta ɗauka kuma yanzu ko ka gaya mata ko ka gaya mata ba a wasa cikin da haka take har kuma ma ga kai da ma za ka hana kanka ɗin ba zai iya hannuwa ba to ka ga shine a farkon ra'ayi shine zikiri da rabkana ɗin an zikiri gabarin zikiri wa hadhihi al-ma'alim wa'annan sannai wa'annan karatuttuka wal baraki da wa'annan hauhawa wayannan darajoji da ake faɗa la ya'rifu haqa'iquha ba wanda zai san hakikarta illa salikuna sai wanda suka ba hanyar bayin Allah sai wanda suka ba hanyar sufanci a hannun shehunne wa wujdanan wa'anda suka yi ma'arifa suka tantane abun fara suka suka sani kawai mutum da bai aure bane zai ce yana so ka gaya mar daɗin da ake samun an sadu da iyali a wannan ya nuna ma shi kawai ba shi da mata ko kai kace to wani yanzu dai ma abin da zan gaya ba sai ka bari sai Allah ya saka ko mutumin da bai taba shan alewa ba bai taba shan takandan rake ba duk wani abu ya zo yace yana so gaya masa dadin zuma to duk ya za ka gaya masa zaka ta zuma wani abu ne mai daɗi kaza kaza bakin da zai ci ba ba zai ci ba sai ka ce to wani bari dai sai ran da ka sha irin wayannan karatuka in dai ba mutum ya dangane su ba dan ka ta gaya ba za ka gaya wal ulama'u malamai sukan yi imani da ita imanan su ma dan imani wata zikan da gaggatawa Umar rasu kuna zili ya kulu na aman na wanda suka tabbata cikin ilimi sukan ce mun yi imani ko sun gane ko ba su gane ba fa iyaka ka shedin ka kai almajiri da ka fara karatu yanzu wata kasiba da karyatawa ya ayatin lahi da ayoyin Allah fa kuna mina summi sai ka zamanto kana daga cikin kurame albukum zai baye ta zulma a cikin duhu dan ka ce sai abin da hankalinka ya iya ganewa sannan za ka yarda da shi to za ka zubar da abubuwa na shari'a da yawa wannan ma kanal mazkuru yayin da wannan abin ambato shine Allah la yajuzu alaihi wasfu sufan ta shi da wani abu bai halatta ba la yajuzu alaihi wasful faqad ka ce ba shi bai halatta ba a'a da shi wal adam ka ce rafashe ne bai halatta ba a'a wanzaje ne ai al wujudu dama yana daga cikin abin wajibi da ya ba ga Allah samuwa dole ka yarda samanne ne kuma yana nan ko ka iya gane ko baka iya gane ba wala yamna'uhu hijabu kuma a imanin ka ka imani ba wani abu da yake sai tare shi na daga shamakai ko bangwaye ko imani wala ya hawi makanu wani bigire bai isa ya tattare shi ba wala ya shamil alaihi zamanu zamani bai iya wato tattare shi ba dai wala ya juzu alaihi gaibatun bi wajen a ce shi ya faku ga kowace irin fuska a ce bai nan ko ya faku kaza kaza wannan bai wata ba a gare shi ba wala ya tasibu bi hawadisul muhdathina bai fantuwa da faruwan fararru ci sha bayan gida kaza kaza wala ya tiri alaihi sifatul makalukina duk sifofin halitta bai gudana ga Allah tabaraka wa ta'ala to ashe fa huwa haziru Allah halatacce ne ainan da kansa wa ma'anan da ma'anarsa a ce Allah yana tare da mu malaman zahiri ce da iliminsa ilimin ma yana tare da mu da shi ne ilimin ma shehu jani abul abbas ma da aka fara yi da shi wai kenan ya ce shehu jani ya ce duk wannan ma'iyyar da ake faɗa al-ma'iyyatu bizati Allah yana tare da mu da zatin nasu malamai suka ta suka ta a ya za a haka to gane da ce da me abin na san abin da bai ba me kuke faɗa ta a sai dai a ce Allah yana tare da mu da ilimin sa to yace kun yadda da ilimin sa eh ina shi malamin na ciki za ka iya cewa ga ilimin malam wani a waje ɗaya ga malam wani can kuma a waje ɗaya ko kuma malam wani yana can waje ɗaya ilimin sa yana Allah yana can waje ɗaya ilimin sa yana tare da mu as-sifatu la tufariqul mawsufa sifa ba ta barin mai ita ilimi zai barin malami da malam da iliminsa suna nan waje da to ka imani yana nan ainan samamme ne ainan wa ma'ana tabaraka wa ta'ala wa shahidun halartacce ne sirran wa najwa koye da sarari amma kuma allatifu ne idan ka bata isa ido na zahiri wannan ba ta iya ganin sa ba duk da nome abubuwan da mun yi imani da suna nan amma idan ba ta iya ganin su ba amma dan iya aljanu suna nan amma idan ba ta iya ganin su ba mala'iku suna nan amma idan ba ta iya ganin su ba to shi kenan yanzu shi kenan dan dai idan ba ta iya ganin su ba shi kenan sai ka ce ba sa kai kanka hankalin ka yana nan amma ina hankalin ina za ka iya nuna inda hankalin shi ke kuma shi kenan a ce ma mahaukaci ba za a ce ma ba kai kanka yanzu an ce ka nuna kai kanka din ma rikici ya tashi sai dai ka ta nuna wa'yansu wurare kanka kafarka kaza kaza amma kai kanka kana ina za ka iya nuna ba to kaga ashe wai dan baka iya gane Allah ba tabaraka wa ta'ala shikenan ba wai baya nan bane a'a ba haka bane izuwar qaribu Allah makusanci ne min kulli shay'in ga kowane abu tabaraka wa ta'ala ka iya gane wa baka iya gane ba sai da imani wa aqrabu Allah shine mafi kusanci ila zakiri zuwa wannan wanda ya zauna yake zikirin nan kuma ma hadisi sahihi ana jalisu man zakarni abokin zaman wanda yake ambata ka abokin zaman ba zai iya hankalta ba. Min nafsi sai Allah ya fi kusa da zakirin nan mai ambatansa daga shi zakirin nan saka shekaran wuyansa. Min aikin ijadi wajen samarwa wal ilmi da sani biyi da shi, wal mashi'at da iko fili, wal kudrati da iko da wal tadbir da shirya dukkan lamurmuransa, wal qiyam alayhi da tsayawa da shirya lamuransa. Halaqal khaliqata Allah shi halitta halitta fala talhaquhu awsaquha sifofin halitta ba ta fuskansa wannan zai ta koro hankali har ya kai ka inda yake so wa awjadal a'dada Allah shi ya samar da adadai fala tahsuruhu ma'aniha ma'anar adadan ba za ka iya tattare Allah ba Allah shi ya samar da daya biyu uku hudu biyar shida to wannan ma'ana ba ta iya kittige Allah ba illa dan mu tsarkake shi mu san shi kaɗai ne sai muka bashi daya amma Allah ya fi ƙarfin haka ma wannan ɗayan ma ba da mun samu wani abu da za a ba Allah da ɗayan ma sai a ce sabo ne ka ce da shi ɗaya ba amma da ai ka san gwara ɗaya akan ka ce biyu ne ko gwara ɗaya gwara ɗaya ko to Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala amma ma'anan ma za su ƙarfi haka tabaraka wa ta'ala to ma'anonin wannan kirge ma duk za ka tattare Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wal ali shine madaukaki al-kabiru babba كلام الشيخ ونشين كلام شي شيخ أبي العباسي رحمه الله في معنى المقام الثالث أتكلم معنى المقام نأكو في مقامات الذكر وهو في غاية الحسن هنا وانا مقالة تنا تكلم واتو كي متنا تكلم شو كودا يا تاو كتا مغانا لبا أكوي مغانا مسفر إن ديك سيفلا وتحقيق دا سنروا مشيرا abin da yake nufi dai ila tauhidil kawasi zuwa kadaita Allah na arife wai abin da yake nuna ma kenan eh min ali azil kariya ta da ɗan ɗari kana abin da yake sai ya nuna ma kenan halayan baki bai dace ba an ya tafid al abdu bawa ya ga to yaushe mutum zai san wannan ko yana abubuwa washe a a zo da gaskiya da ka zo da gaskiya yanzu yanzu za ka sani za wuya in ka baka zo da gaskiya ba kuma ku sai da shekaru dubunnai na baka sani ba الوصول saduwa ila hadal maqami zuwa wannan maqami alkarim ne girma falaysa zalika bi aziz wannan ba wani wuya ne da shi ba alal fatahil alim abu same budewa masani ai abun budi ne kawai da Allah ya bude ma da Allah shine al-fatah dan da ka san in ka saba shiga gida ka sasa goma ba da kulli ne haka ne kulli ya bude sai ka sai shiga haka in ka saba shiga hadaran Allah ba ka da mai kulli bane da yayi fatai da cewa ne yayi fatai da ka samu fattahu ya zo ya bude ba shi kenan yanzu yanzu sai ka gane abubuwan ba wani ya masani fa alal abdi to yana ga bawa alqiyamu bi haqqil asbabi ya tsayawa sababai ya bi shartukan sababai idan aka ce in ka rike kaza ka rike kaza za ka kai wajen kaza to yanzu kar ka damu da inda za ka yi din kula da wannan sababi in ka hau kan nan za ka hau kan sola to kada kula da kan sola yanzu gyara tsanin amma an baka gyara tsani ba tsani ya lalace kai dai dukkan ka hawa kan tsoro ka kai da ka saka tsani rushewa zai ka gani ko dama idan mutum ya lalata mashruɗu to sharadi to mashruɗu ba ya samu ba to sai ya kula da da wannan abdu bi haqqil asbabi wa min Allah ta'ala rabbul hijab dauke hijabi yana wajen Allah ka zo ka rubuta dikar da gaskiya ka karɓi zikiran da gaskiya ka karɓi tarbiyyar da gaskiya ka karɓi abubuwan da gaskiya ka kama duk abubuwan da aka faɗa na ɗariƙa to shi kuma ragowar maganar bawa Allah yana hannun Allah ta baraka wata. Wa kar ƙalar Allah masu ya dali, malam ya dali ya faɗa, fi sharhin katima a cikin sharhin katimarsa ba da kalamin ma na su bayan magana da ya koro ga abin da ya faɗa. Alkamisatu na biyar fi jawahirul Qur'ani a cikin gwalagwalan Qur'ani. Ilam kai sani annahu cewa magana da take kadin kashafa Allah ya yaye li arbadil basaid ga masu idan zuci anna zikira cewa ambatan sa afdalul a'mal shine mafificin ayyuka duka ambatan Allah shine mafificin ayyuka walakin sai dai lahu kushuru zikirin ne yana da bawo bawo yana da bawo bawo yana da bawo babba na sama yanzu fa in ka cire wannan babban bawo na samansa kuma za ka je ka da wani bawo na leda da ya rufe idan ka yage wannan leda kuma za ka je ka tarar da wannan bawo yanzu ka so ka taba bawo mai kyau kuma shine wannan farin kwai din nan da fafe ko yanzu in ka kwashe wannan farin kuma su sai ka kai kan kwanduwa kaga yanzu kafin ka kai kan kwanduwa sai ka tana bawo nawa bawo uku ga wannan famfon bawo ga ledan nan ga farin kwai din nan to sannan ka kai kan kwanduwa din to zikiri amma yana da haka shirin yake mana addu'a wala ya kutu shirin dini hamza mujibbina bal lubbu lubbu lubbi ma ba da awan addinin ya zama shine rabon masoyina a'a kwaya kwaya kwanduwar ita ce fa zama rabon masoyinsa Allah ya karba mana to yake cewa walakin sai dai lahu kushuru yana da bawawwaci talatatun guda uku ba'atuha ba'arin bawon a karabu in ta kusa ilal lubbi zuwa kwanduwa din ya zuwa kwayar min ba'adin daga ba'adi yanzu farin kwai din nan ai ya fi leda kusa da kwanduwa din nan ledan nan ta fi wannan fankon kuma kusa da abu ko kamar gyaɗa ma sai ka ɓare wannan fankon nata na bayanta sannan kuma ka murje jan ɓawon nan nata sannan ka kai kan wannan gyaɗa din sannan ita kuma an matse sannan ka kai ainihin man cikin nata kaga ita ma tana da wannan to wani bawon ya fi kusa da da zuwa kwanduwa din wala ila lubbi min ba'd daga ba'd wala halubbu tana da kwaya wara'il kushuri bayan dukkan wayannan qawuka guda uku wa inna ma fadlul kushuri abinda wa inna ma faddala kushuri ko kuma inna ma fadlul kushuri wa inna ma faddala kushuri Allah an fifita wa'annan qawawwakin ne likauniha saboda wannan bawon ita ce ɗariƙan hanya ilaiha zuwa ka sadu da kwanduwa yanzu da kwai ba shi da wannan fanko da ya rike shi ba shi da wayannan abubuwa zubewa zai kaga Allah da hikima su tabaraka wa ta'ala wai dan makar wannan fanfan ya tsaki fan ya tsiyaye sai Allah ya yi wata leda kuma a ciki daga zatinsa ko wannan fanfan ya tsage wannan leda ba za ta bari fan ya tsiyaye ba bare kuma an dafa to ka gani yanzu da ba wannan kwaikwayon wannan ɓawocin da ba za ka kai san ba ma'ana abin da ya sa shari'a ta fi falala take da falala take da girma jidda ihsani shine babba an ta abu da Allah ka annaka tarawa fa illam takun tarawa fa innahu yara amma da ba wamal islam da ba shari'a din ya ka kai ihsani din ai ba kai ba saboda yanzu da ka zo ka lalata mutum shari'a sai ga ma ya tsani ma insani ya ce in dai sai na yi wannan dai zan sadu wallahi ba na so ka gani ka lalata hanya da zai sadu da Allah tabaraka wa ta'ala to abin da ya sa bawon suke da falala li kauni ha tariqan ilai dan ita ce hanya zuwa ga saboda an ce sharhu arshu in ka taka shari'a sai ka kai al'arshin Allah sai ka kai hakika falkishiru shi bawo al'ala na sama din yinu shi ne zikirin lisani wannan bawon na sama wannan fanfan shi ne wannan zikirin baki da muke Allah Allah Allah ko wannan duk abuwa da muke yanzu kamar shi ne bawon shi zai kai mu zuwa zikirin zuciya kuma zikirin zuciya shi zai kai mu zuwa zikirin ruhi shi ne ma'arifa fa zikirin lisani zikiri na baki wannan shi ne babban ishirul ala wannan babban bawo dinnan babban fanko dinnan shi ne zikirul lisani ambatan baki amma ba in aga ana ka ambatan baki ai da kai da Allah ai ba ka irin wannan zikiri da yan dari na suke kai ta da Allah ba shi ake nuni ba zuciyarka ka faɗi Allah kaza kaza ai har abada ba ta faɗa ba yanzu zai gaya ma sai baki yayi ta yi da ƙarfi da waye har ya saba sannan zai iya kunna wa zuciya zai wa zuciya photostat ɗin ta dinga yi sai ita kuma zuciya ta karɓi wannan photostat ɗin ta dinga yi din sannan ita kuma za ta kunna wa ruhi fitilar shi kuma ya san me amma in baki ba yi kwata-kwata zuwa in ma ba za su kai ba za su kai ba to shine ambatan baki fakat wasani awo na biyu kuma zikirul kalbi ambatan zuciya iz iza kana alqalbu yahtaju ila muraqabati iz domin alqalbu zuciya yahtaju yana bukata ila muraqabati ya zuwa ya dinga tsinkayan Allah ya dinga halarto da Allah cikin komai baki yana faɗa zuciya tana ta fassara tana ta tafakkuri mai bakin ne yake mai bakin ne yake faɗa haka ya ɗaukan abin ita dama shi ya shi zikirin zuciya kuma tafakkuri wa ya tafakkar Allah zai rasu Allah kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim baki kenan wa ya tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi zuciya kenan ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار معرفة كينا معرفة كينا to yanzu baki na yi ita kuma zuciya tana tafakkuri idan kana kalbi hataji ila muraqabati domin zuciya tana buƙatar muraqaba in kayan Allah ganin Allah yana tare da ita hatta ya hadura ma azzikiri hatta halarta tare da zikiri ta zama tana tare da zikirin tana fahimtar me ake faɗa ina ake so a je kaza walau tarakahu waɗa ba'ahu da zai ba zuciya bai sa ta ga inda za ta tunani ba ga inda za ta bi za a gaya ma ka yi tafakkurin waje kaza da zai kwanta sai ta wace cikin halittocin Allah da yawa har ta je ba ta yi tunani a inda ake son ta shiga don ta gane abun ba lastar salafi audiyatul afkar da ta da ta tafi cikin kwaruruwa da yawa na tunane tunane tunane tunane da yawa akwai tunane-tunanen banza akwai tunane-tunanen mai kyau ma na kasuwanci ko kaza akwai tunane-tunanen banza ma na faɗa a tarzancen kaza kaza to haka zaka bar zuciyarka a'a ta ga mata ke ga inda ake so ki bina can za ki gano tuku na bangaren Allah tabaraka wa ta'ala ga inda za ki bi ga inda za ki bi har in ta gane nan to shauran ma duk sai su bi wannan wajen wasalisu na uku an yata makana zikiru zikirin ya kamu a zuciya min alkalbi ya tabbata a zuciya wa ya sauliya alaihi ya rinjaye a cikin zuciya bi haisu ya hatatu ta inda kai wanda zuciya su zama haka da zai hana ta sai zikiri to sai ya bukaci ila ta kallabi zuwa tsora kansa wahala fi sarfihi cikin korar zuciyar cikin kautar zikirin daga zuciyarsa ila gaibi zuwa wani wani kafin zuciya ta fahimci Allah da rikici da waye amma in kana koya mata kana zikirin bakin in kana laukana har ta ɗauka har kuma ya zama ta kama to wannan da zaka ce mata bari ai ba ta bari ba sai ka sha wuya yanda wani kafin ya faɗi zikiri sai ya sha wuya to wani kuma kafin ya hana kansa ya zikirin sai ya sha wuya yanda wani kafin ya zikirin sai ya sha wuya akwai wanda kuma kafin ya hana bakinsa ya zikirin wani ka ajiye mar kuɗi kace zikirin ba zai ba wani ka ajiye mar kuɗi kace in baka zikiri ba nan da kaza za ka cinye wannan kuɗin to bai taɓa cin wannan wannan kuɗin ba kaga ikon Allah to kowanne da za ka iya cewa za ka kauda wannan zuciya din nan to sai ka sha wuya a can kan cewa ka wato kauda ita ila gairi kamar ucida kamar yadda ya buƙaci ila sani zuwa nabi ila takallufi zuwa shan wahala fi ikirari cikin tabbatar da zikirin ma'abu wa dawami da dawama sama'u tare da shi arabiu na hudu wa huwa lubabu shine kwayar shine kwanduwar almadlubu abin nufi wa zalika yanda magana take Allah yaltafi kalbu baki yana zuciya ana tana dan koyan karba tana dan koyan fahimta tana dan koyan fahimta har zuciya ta gane har zikirin ya mamaye zuciya har ta gane muradi har ta kaza kaza zuciya ita kuma ta tafakkuri da ta yi tafakkuri ta gane ta kunna wa ruhi kuma shikenan sai ma'arifa ta faru da yanzu na hudun in ya faru wa zalika na hudun shi kuwa Allah ya tafi kalkalu sai ga zuciyar ma yanzu ba ta kula ma ila zikiri zuwa zikirin wala ila kalbi wala zuwa zuciyar bali dai ya tagarikul maskuru jumlatahu abin ambatan ya dilmiye wannan zakirin mai zikirin ga baki ɗaya ya dilmiye ba mai zikirin yanzu ba bakin da yake zikirin ba zuciyar da take tafakkurin ba sunan sai mai sunan duka baki da kaga yanzu wannan wanda bai san ina aka tafi ba ai kaga wannan wani abu ne mai babu wa mahama zahara lahu duk idan ya bayyana gare shi fi asna'i zalika cikin wannan iltifatun waiwaye fa zalika hijabun shagil wannan hijabi ne mai rakanar da shi wa hadhihi halatu wannan hali da muka faɗa hiya allati yu'abbiru an hal arifuna sune abin da arifa suke ce mata bil fana'a ce wani yayi fana'i wani yayi fana'i shi yanzu ba zikirin ba ne zikirin ba na bakin ba na zuciyan yanzu sai da zikiri Shehu Tulani Abul Abbas yana cewa wanda ya zauna yake yana so ya tsayanta Allah. To da ka kai ne tsayanta Allah, ga tsayanta Allah, ga Allah da ake tsayantawa. Ina tsayantawa? Nan an faɗo wajen abubuwa guda uku ko? Ashe ba tsayantawa sai babu kowa sai Allah ta. Shehu Tulani ce wannan ko ba zai faru ba sai ta hanyar jazabi, ta hanyar jazabi mutum ya kama lamarin Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya mafata yi. shine abin da yake so ya faɗa wa ita ce abin da alifai suke ce mata da fana a cewa ne ya yi fatai wa zalika yanda ma'anarsa da an yanci annabi ya kore wa kansa hatta la yasa bi shay'in ya kora kansa ma ba wai ya kore wa kansa hakan nasan ma babu hatta la yasa bi shay'in har ba zai ji komai ba min zahiri jawahiri daga zahirin gwalagwalan jikin nan nasa jinsa ganinsa tabawansa kaza kaza wala min al-awarid al wala masu gangarwa na batininsa bal yajibu an jami'i zalika zai faku daga dukkan wannan waya yajibu an jami'u zalika su ma duk su bashi zahiban ya tafi ila rabbi zuwa ga ubangijinsa awwalan da farko summa zahiban fi ajiransa ne ya tafi zuwa gare shi bai karshe wa in zahara lahu fi asma'i zalika in ya bayyana a gare shi a lokacin wannan annahu fana yayi fana'i annabci daga kansa bil kulliyati daga duka fazalika shaubun wannan gauraye ne wa kudratun gurbata ne bai yi fana'i ba da yawa wanda bai san me a ce fana'i ba shi a ai ma'ana fana'i ba kowa ba komai ni ma ba ni ba shi ma ga gani ni ma ba ni amma kuma in ne na gaskiya zai san hakan ne gaskiya ne amma ko yanzu ba irin yanda ya zata da ba da so yake ga ko ya bace ko ya yi kaza kaza kaza duk abubuwa amma kuma yanzu da ya na gaskanta ya yi ya san wannan ko ya san wannan yanzu ko da samu su samu su cikin Allah ne bakari ne ma'ana ko da ga samu wannan su bakari ne to balil kamalu fi bari dai cika cikin sa an ya fina ya kare annabi da barin kansa waya fina ya kare ma anil fana'i ga karewa aidan yayi bakari kenan kuma ya yi baka'i kenan wal fana'u anil fana'i karewa ga farin karewa gayatul fana'i shine karshen karewa ga ka'ab ga baka'in kuma fana'i ne hmm dole shine kare ba wai mutum ya zo dan yan adunkule sa abu ba ko wannan bai san ko bai sa bai kama ko ina ba wa hadha wannan magana kad yazunnuhu al-faqihur rasmi malamin fikihu wanda shi dai a karanta alwala ga gaɓaɓɓuka ya gani na alwala ga wajen da aka wanke wanda shi dai zahiri ya sani kai ya zaci annahu ɗaƙatu wannan wani wani iko ne ake faɗa gairu makula abin da hankali bai wannan wani wani garatun da ga ba shi ina zai yau kamar imam mali radiyallahu ta'ala anhu in aka zo ana labarin kudura fi irada ko kaza kaza ce kai ni ka ku dame ni da abin da babu shi ga shi'a in nake ku nuna mishi ba ku iya ba ni ku yi min maganar farlan alwala wanka ga wanda za a yi wankan ga ruwan wankan ga kan ba wai bai sani ba amma yana so ya kore su daga rigingimin abin da an ce ma kawo babu to da yawa malamin zagiri zai zaci wannan wani kudura iko ne da bashi wani karfi ne da bashi ko wani hala ce da babu ita walaita kazalika ba haka bane bal hadhihi alhalatu wannan hali lahum bil ibahati ila mahbubi wannan hali na alfai da ya same su dan rabawa zuwa mahbubin abin san su shine Allah da ra'ayi ma gwari gwari kaje ka halati ka kai dan zahiri kaman irin halin ka fi aksari a hawalika cikin mafi yawan lokacin ka bil ibafati da raba ka ila mahbubika zuwa abin da kake so min jahi idan sarauta kake so kai kullum har sarauta za ta mamaye zuciyarka te komai te komai amma ka ji ma kamar ana yallaɓai ai ka zama ma ai ka ci ma duk da baki da au malik ko ko in kuɗi kake so ko ko wannan ma kusan yanzu ya zama mu yanzu kowa yana zaune yana ta tunanin kuɗi kuɗi kuma sai ga gashi na ya zo mai arziki gashi na ana ta gine gine gashi na ana ta kaza kaza kaza kaza kuma sai ya dawo cikin hankalin sai yana nan dala kan sai gashi na a inda da yake zaune din kuma sai ya dawo hankalin sai ga da yana nan ga inda da yake zaunen nan to ka gani sai da tsarin zuciyar ta yi bala'i cikin wani abu sai ya ga abun ya bayyana da abin ya bayyana ko to au malin ko dukiya au ma shukin ko wani masoyinka kake ta abu har idan ka ma sai a ce ya so mai min gizo idan ka ma sai ka yana ganin sa ko kana ta tunanin sa kana tunanin sa har wani ya zo ya shige ta gaban ka ga na zahiri na kaske ya zo ya shige ta gaban ka a ba gani wancan na tunanin nan shi yake gani a ce kun da wani a ba tunani har na shige ta gaban sa amma wallahi bai gani ba har na shige ta gaban sa kawai bai gani ba ba akwai kisa ma da muna yawan kawo ta na wani malami a onata shi malamin hadisi ne almajiran shehu na can onata ya hana sakat yayi suna tarbiyya muna cewa kaza kaza kaza shi ya gane abin da suke abba da shi kenan sai da shehu ya je onata radiyallahu ta'ala an wannan shehu adamu giyasu yake ba mu labari radiyallahu an da su aka yi sannan malamin an idar da sallah shi ya idar da sallah sai ne ce akal makalla ina da tambaya sai ya ce mai almajiran ka baka hana su ba suna yin maganganu ba suna faɗan ma'ariba kaza kaza kaza kaza sai shi ya ce ya hakuri bari in gaya ma almajirai na almajirai na wa'ansu yara ne wanda suke da uba mai kuɗi yara ne masu uba mai kuɗi uban nan nasu sabida kuɗinsa duk sai rataya musu zinari ya siyo gwalagwalai duk ya zo ya sa musu amma sun sani da yara ne ba san darajarsa ba haka kawai aka kako aka burataya musu ba wahala suka yi ba irin wahalar sufayen da sai an daina ci an daina sha an shiga kogo an shiga kaza an saki mata an raban gado sannan za a je a yi ma'arifa ba yau kana ci kana sha kana zaune gidanka da komai za a lakana wa zakar da tarbiyya albarkar shehu ibrahim din kai fata kai fata ba ka san darajarsa ba tunda ba kai wahala ba dan ka gaji kusin gado ba kai ka nemo shi ba ka san wahalar sa yadda ganin da na an ce kuɗi ba shi da albarka yana da albarkarsa ai wai wanda ya zo hannunsa ne bai san daraja ba ba shi ya nemo ba amma da za a maiwa da uban da kaga yadda zai dinga riri tashi to saboda yaran nan ba san daraja su ne suka dinga fitowa su ba san me na lafiya musu ba amma ga wani barawo can a waje ya san me a wuyan yanzu wani abu mai kuɗi da mun kasa samu amma haka an lalata yaran nan so yake ma ya tashi shi ya ce to haji almadina kenan sai ce to kuma kai bari ma misalin abin nan da suke faɗa na sun yi ma'arifa ba wai yadda wajen sa yake haka ba misalin sa kamar mutum ne yana da mata hajiya to sai ta tafi Kano da ta tafi Kano shikenan mutumin nan saboda tsaba tunanin hajiya ta tafi Kano din nan da yake cewa ana wanata yake riya malamin nan matar ta tafi Kano sunanta hajiya saboda tsaba tunanin hajiya da har yanzu yana wa mutane limanci ya yi ruku'u amma yana magana yana hajiya ko shi za ka dawo sai mutum ya ce la ilaha illallah wallahi an yi haka ni ne shi ne mai matar sunan matarsa hajiya kuma ta tafi Kano din daga Onata da gasken kuma saboda tsabar tunaninta da yake shehu ma bai zo garin ba amma ya yi wa mutane sallar la'asar ya yi ruku'u amma yana magana a cikin sallar hajji ya wa shi za ka dawo ko shi sai suna fa sallah nake ba sai ya shi tun da dai a baya ba wanda ya je ya shiga ba ya san idan gausi yana kallon sa ba radiyallahu ta'ala an shehu ya gaya masa shehu ya ce a wannan lokaci da kake magana da hajji yanzu a fadan Allah kake amma hajja ta yi hajjabce ma Allah yanzu ke ba ruwanka da fata Allah ba Allah ba kaza ba sai hajjiya wasu ya su dawo kuma yanzu da hajjiya kake magana da kaza to ina kuma su tunanin Allah da fan Allah ne Allah ya tsare musu komai da Allah ƙarfinsa ya iya tsare musu komai da ƙarfin hajjiya ta iya tsare musu da Allah wani ya ga za a yi to ka ka da to wai duk abin da ake so duk abin da ake faɗa na arifai na amma abin da ya samu wannan mutum ne kaga a zahiri ma a ko mutum ya so yarinya ko mutum ya kaza ko ko mutum ya abu irin wannan yana sa to ina so an kaso Allah mai ƙarfi mai girma wanda komai zai halaka sai zatin tabaraka wa ta'ala to wai abin da yake ke faɗa kenan to in mutum yana tunanin waɗannan abubuwa sai duk su su rufe shi fa innaka kai fa kunu mustagarikan zaka zama ka bilmiya in shi tattal kasa saboda tsananin fushi mutum zai iya yin fushi yiwuwa na halaka shi kawai har ma idan kama ya rike kama so ka samu wani da duka ga kaman wancan wanan ne eh ko ka ake zama ba ka gani saboda fushi bilfikir da tunani sai a duka cikin makiyinka har ma ka ga kaman shi kake gani wani shiddati sha'awa kika bilfi haka kuma in na sha'awa ne saboda tsabar tunanin nan cikin fima a shugika cikin wanda kake so hatta la yakunu qalbuka muttasi'an bi shay har zuciyanka ba za ka ga komai a ciki ba za ka tuno komai ba aslan fawfaw fatu qadibu a dinga hira da kai wala ta hau za ka gane ni ake tawa sai ka dalla ku daina magana da shi wannan ya riga ya tafi wallahi ka waje kaza yake fasinani ko kuma kusan abin da ya same shi ba ai kaza kaza aka yanzu hankalin ke yana can tashi ba an yi magana amma wai yayi fana'i ya kare a cikin wani da ba Allah ba sai ina Allah tabaraka wataala waya ta zuga iruka sai wani mutum ya zo ya shige ta gaban ka bai ne ya ta gaban ka fala tara ba za ka iya ganin sa ba wa aina ka butu a tali kuma na idan ka abude har kuma ba a ganin sa an shafe shi idan wancan abin ya riga ya yi biki na Allah tabaraka wataala waya ta kallamu indaka fala tasma'u ai magana a wajen ka ba za ka ji ba wala ji uzunika samamun ba kurma ne kai ba kana ji kwarai amma wancan jin an shafe shi wa anta bil istigraki kai a cikin wannan dilmiya taka gafilun karab kana an kulli shay'in ba komai wa an al istigraki hamma ka san ma karab kana ma karab kana ga wannan ma kai bana'in ka kai bana'in ka da a cikin wani abu لأن الملتفت إلى الاستجلال كان وين بدي جاني ما ينزل أني باباني أي سن ينزل يبقى أي وتي أقول أقولها معرض عن المستجرك به wato mai kau da kai ne ga wanda ya dilmiyar da shi din shehu radiyallahu yana cewa da na ga hallabi da na mantar da shi riga din ba ma fi jubbati illallah ko laura ali la afnaitu wa an jubbati da ga da ya manta rigan ma shi har ya tuna ma riga ko ba komai a cikin riga ta sai Allah oh shi har ya tuna rigan ma sai ya ce da ya ga da ya manta rigan ma faqad afhamnaka to mun fahimtar da kai ma arada hu bil fana abinda wannan malami yake nufi da fana'i fata an kalbi ba ce da na raɗa bayin Allah da na cewa sun yi kaza kaza wacce kaziba da na ƙaryatawa bi malanci yaddi da abin da baka iya sani ba qala ta'ala Allah ya ce bal kazzabu bari dai sun ƙaryata bi malan yuzu bi ilmi abin da basu cewa da ilimin sa ba da za a warware ba sai ga a ashe haka ne kuma muke sa a kai ashe dai ba mu gane ba Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake wa qala Allah yake cewa wa iz lam yahtadu bi in ba su shige da abu ba su gane shi ba fa sai yaquluna hadha ibkum qadim sai da wannan ƙarya ce da ga Allah ji dan fara ne kaza kaza wa bai gane abun ba tunda shi ne gane wa kullu da gato dan fara ne shi ba wani ba shari'a ce sai rikicin da ake yau kenan duk in dai kwakwalwar su ba ta gane abu shi kenan yau ba shi kullum muna faɗa addinin nan ba a samu gare da aka shiga kogon gira aka bar mutane aka bar kan ƙasa aka shiga dutse aka shiga kogo aka je aka yi ta tafakkuri aka yi ta gaba ta ya ta'annasu sahihul bukari sannan addinin ya zo shi kenan kai yau sai ka wushi ruwan sanyi ka shedancin ka yadda ka ce ka za ka gane addinin da gaba shi ka ina sai ba ka je ko ina ba ai dole da jibrilun ma ya zo sai da ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ma da sa'ud kai ka ce ba wanda za ka je ya matse ka sannan ka yartar da manka ai sai an kirba a turmi tukun an matse ka sosai shehu sannan mai ya fito ga baki ɗaya ko so a sun makala sannan ya ce innal fana'a shi karewa din nan wal istigraka da bakari da karewa dai ya kuna awwalan kalbarki da farko haka wal kaman wal kyale din da arifi ya to zai iya garar da kaza kaza yi kaza fa a kaza ne kaza da kaza ya ce a sai a ji ta fita hankuli ta fita hankuli a hankula a hankula kalbarkil khabiti kaman walkiya mai walkawa Allah ma ya tsubutu kaɗan ne zai tabbata waya dumu ya dawama fa iza dama to ana nan ana ci gaba ana ci gaba fa iza dama zalika idan ya dawama wa tsara adatan ya zama al'ada ga arifi rafikatan tabbatacce wahai akan samanni ne sabitatan tabbatacciya a raja biha ilal alamin ala yanzu zai tashi da ita zuwa alam maɗaukaki dan shi ya shiga hazaran Allah ya ji ya yi kafaɗa da mala'iku da kaza dan adam da ya yi ma'arifa ya shiga hazaran sarki yana tare da Allah ko lokaci kenan sai ya shiga da halran mala'iku ta gaba gida da komansa da komansa za a ga ya canja kai ka san wane bai da ganin sa ma ya canja wane daga ganin halayensa da fa shine mai kaza kaza din nan amma yanzu ka ga bawan Allah ya zama kaza kaza kaza kaza kai babu shi babu shi yanzu ya shiga hazan Allah wa ta'ala al-wujud al-haqiqiyya yanzu Allah ya nuna masa samuwa ta hakika a sufa tsarkakakkiya fanta ba a fihi nafsul malakuti yanzu nafsu na malakutiyan Allah yanzu ya nashe shi ya zama ɗabi'a a gare shi yanzu ya zama ɗan hazara ya zama ya zama mala'iku na hazaran Allah su kula ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru ya zama hazara annabawa da abu shi ko alheri za a dinga gani da dukan aikin alheri za a dinga gani wata jalla Allah ya bayyana lahu gare shi kudusun lahuti wato tsarkin na na lahutin Allah yanzu ya zama tsarkakakki ya zama tsarki yanzu ya zama abin da kirista suke cewa da malamin su kadakatu ba ba tsarkakakken tsoho Roma da aka shau yake cewa laukutu da na kama hannunsa na tabbatar da shi a rafa ma'ana kursi da ya san ma'ana tsarkin nasa da yi ma'arifa ba zai zama wani tsarkakken tsoho ta ina sai na zai zama wani tsarkakken tsoho an ji da san kuma shi kenan ta gani ya zama tsarkakken tsoho ko ya shiga hadarar kudisiyya san tawucin Allah wa awwal ma ya tamassallahu wanda ya shiga wannan farkon abin da zai hotanci gare shi bayyana gare shi min zalika jawahirul mala'ikata hakikan mala'iku kuma wa arwahil anbiya da ruhin annabawa wal awliya da waliyai zai zaman to yana tare da su yana ta'ammuli da su fi suratin jamilatin a cikin sura kyakkyawa zai iya zuwa wane ya zo ya magana da shi amma kuma wani annabi ne ko ko wani mala'ika ne zai zama yana ta'ammuli da mala'iku da abubuwa ko kuma Allah ya sanar da shi ma ya san ma mala'ika ne kamar yadda Jibril ya zo ya tsaya gaban mala'iku da kuma ya tambayi manzo Allah fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum zai tsaya kamar yadda Jibril ya zo wa Maryam fata masala laha basharan sawiya ya mata shiga saurayi kyakkyawa shi zai zama haka zai zama yana ganin arwahan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin surar yan adam din wani zai iya ganewa wani ba zai iya ganewa ba zai iya zama yana ganin tajallin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sufofi mai kyau har tun zai iya ganewa har ya gane har haka dai zai ta shiga ranki har ma ya zamanto komai ya bayyana a gare shi komai ya bayyana a gare shi zai iya gane wannan duk gaba gida wannan duk ba wani abu ne ne mai wuya ba in mutum yana da sarki Allah ya kai mu zai ga wannan to wanda ma babban hadara kuma ma wannan duk ai mai sauki ne ko fi suratin jamilatin tafdi ilayhi da za ta dinga bayyana masa biwasati ha ta tsaninta ba azal haqa'iqi ba'arin abu ba'arin hakikoki abubuwan da suka fatan masa ko suka ya kasa gane su dinga gaya masa wa zalika fil bidayati wannan a farko ne ila an ta'alwa darajatu hadarsa ta kai anin misali ma ya bar ma wannan wayu kafaku ya zama ana baki da baki da shi da hadaran Allah zai kai ma shi da hadara kuma yanzu baki da baki za a dinga magana da komai wani mutum Allah kai ma haka Suman ya a baya zai da musaka ka ya ce an ce mun kaza kaza yanzu ko mukafaha kenan ko baki da baki bi sarihil haqi da sarihin nan na gaskiya fi kulli shay'in cikin kowane abu fa idza ruda ila hadha al-alam da za a dawo da shi in ya gama bala'insa kuma da za a dawo da shi ya zuwa hijabi in ya dawo cikin hijabi kuma ya dawo cikin sauran yan adam duk da baki daya allazi wa kazzalal wanda yake ganin sa kaman wannan abin na TV ne wannan zane mai motsi din nan ko ku kaman dai hoto ne yake ganin sa nazara ila kalki sai ga yana kallon halitta mutarahima yana jin kansu oh wa'annan duk san a cikin wuya suke ba sun su duk san ma me ake ciki ba sai ta ihu kuma kai Allah ya dada ni cikin wahala da yanzu kuma zan so ma wannan yana so ina son wannan ko ina kin wannan ko wannan yana kina ko wannan yana so na ko ya gama fana'insa kuma ba komai ba kora kuma ya gama fantamawarsa kamar ɗan an haife shi zaga yana ta ihu mutarahima yana ta jin kansu alaihi lihirmanin saboda wai su yanzu ba su san wannan abubuwan ba ko oh Allah ya kare musu daɗi min alil mutala'at wasu yanzu ba su iya ganin jamal hadaratul kursi can nan na hadaran Allah su ji zalun su ko duk bala'a ji ya gani ko wai ta'ajjab ya ta yin mamaki yi in kida in ce wannan an yaudare su duk ga Allah haɗa su da hijabi dai wayan kuruna wayan kurullah suna makin ce a wasan wayan kurullah Allah ne ke faɗa musu katon makin dai wannan su shiga cikin an ce a ta aljanna da wutan makin shi ne na Allah sai Allah ya tsama ma kirki kai ba ma haɗa ka da mata da kayan daɗi da waye ya hana ka azratul kulli na da ga wani za a ce gaskiya da mun san dan wannan muke wannan gaba da tabami ba yanzu Allah ta aure na wannan kayan daɗin da mata da za ka haɗa a ci a ɗan je ko ku kula ba ya Allah za ka sai an ta tsaure ma sanan za a ji a ciki aka yi ta ma wutar yaudara sai a haɗa ka da wannan bala'an da duka ya waye da azratul kulli to wanda ɗaya bai to abu ne dai mai sauki wannan duk wani zaurance ne babu da wani harshe da za mu fassara abu in ba haka muka faɗa ba ko a ba mu da wani harshe da za mu abu da za mu yanzu in wani yana so kai ka hau shugaban ƙasa ko kai abu sai ya ma shari sai a kawo ka a gidan kurkuku da kai yanzu wani gidan kurkuku da aka yi da kai wani makirci ne ta ko kaka hau kujera in kuma ba a yi haka ba eh ce da Allah ga wani abu na baka ko ga wani shiri ko ga ga wani kuɗi sai ka shagala da wannan har yau dai ko a shagalantar da kai da daɗi ko a shagalantar da kai da wuya to gwara ma dai wanda aka dan shagalantar da shi da daɗi dai ya yi abu hajin makirci ne na kaka kai jikin da amma duk in ka gane wannan to wannan duk zan san banza ne a gaya masoya na muna nan muna fito a sai mun hau daga fadagur hukun ba su ce ya abu to shi kenan to kansu ya ce ta nan ya ba su ga wasu ajabu ni in ki da'in daga yaudarar su da alamul gururi duk wannan halitta na ƙarya din nan su sun fi jin daɗi sun ba Allah mutane da sun ba Allah su dai ‘yan uwansu kaza kaza sharruka da abubuwa shi ya fi musu daɗi da wannan san Allah kaza kaza kaza sai kunu ma'ahu hasira sai zama gashi yana tare da mutane da jikinsa bi shaksihi da jikinsa ga'iban da garga ma su tana tare da Allah zai tare da su muta'ajiban yana mai kon mamaki huwa shi fi hudurihim da halarta su da shiga da yatsan su wa su ma ya ta'ajjabuna suna mamaki min gaibati shi yana ba mutu ganin shashasha ba shi wai ne ya damu da shi ne shi yanzu duk wannan abu da ake samowa karata shi ya wani zai ko kai ka shi ya rabu da kowa su suna mamaki da shi yana mamaki su suna shi yana ganin wa'annan ai an gama da su suna ganin wannan ai an gama da shi to haka dai za a yi ta wajen ana ba abu kulle ba abin fitina ko a tanziru rafi haƙ Allah ya na sa ba abin kulle ba abin fitina galibi kana kallon mahajubai shazaran kallon bi'a su ma su nema kallon wani mutumin banza da ma Allah bai haɗa ka da zuwa ma maimakon su ma su jiki sai ai jiki kenan ma shi kenan ma da shi kenan ka shiga uku to haka wa hadi samaratu lubabi zikir wannan shine ya'yan itatuwan kwayar zikiri din inda zai kai ka fana'i da baka'i ko wa inna ma mawta'uha zikrul lisan na ga ma farkon ta ambatan baki ثم ذكر القلب sannan ambatan zuciya tafakkuri kenan mukallafa ka tilasta zuciya ثم ذكر القلب sannan zuciya ta dinga yi dawa da santa kuma yanzu ثم استيلاء المذكور sannan rinjayen wanda ake ambatan wani ha'iz zakiri a shafe zakiri ba zakirin ba zikirin ba sai wanda ake ambato duk wa ma damar kalbu muddin zuciya ya shuru bi zikiri yana jin zikirin wanda biki ilai yana kallon zikirin fa huwa mu'ridun Allah ba shi ba Allah wannan su ka ga yanzu wannan kuma mahajin kuma ai san me aka ce ba ke kun ce ni zikiri kuma kun ce ka za ta haka za ya ji Allah ba ka hakuri wannan wani course ne inda ka saba a ce two times two ka ce ho yanzu a ce x xy times x menene ko wani isa kunsa ake so ka yanzu Allah wanda shi F da wani ne magana ya san ana yi da su ba communication ba ya zai ya gane kuma a yanzu an shiga wani course daban kenan mawardin anillahi wa gaira munfakin an shirkin wannan bai rabu da shirka ba kafiyin boyayye din nan hatta ya tsira mustagarikan sai ya zama ya dilme bil wahid al haqqi cikin madayanci na gaskiya din nan ba kuma wai zuwa ya dilmiya cikin teku ya bace a'a ina shi ina teku ina duk wannan kuma wani magana ce ba wata kalma da za a faɗa sai wannan kamar yadda muka ce da Allah ɗaya dan dai ba wata kalma da za mu faɗa da mun san dai ɗaya fa alheri a faɗa ta a ce biyu uku wannan shi sharri ne da yawa da kaza kaza ko to ya duniya a ciki mustagarikan وكذلك عن الشرك الكثير حتى يصير مستغرقا بالواحد الحكي فلذلك فذلك وانه هو التوحيد شين التوحيد وكذلك القول بالمعرفة حكى فديك المعرفة فمن قلب فمن قلب المعرفة دون دين المعرفة فقد قال بساني يا فد نبي مغانا كده ومن وجدها wanda ya same ta fa ka'annahu la yajidha sai jika wanda ya samu wani ai da to she ma na manta arifi da yayi fanani kuma sai a wai da ba haka ake bane koya mun haka haka ake ba wai da ba haka annabi Musa da ya gama su ma din da ya kare ne ce subhanaka tunti ilayya ko wa ana awwal muslimin ko ajani na farkon musulmi ta mi nake da so ne eh awwal mu'mini ko ashe ni na farkon ma mu'mini wai ta mi nake da so ne ka ka ji shi ne farkon mu'mini alayhi salatu wassalam bal yajidu ha ma'ruf sai ka mai ta abin sani ce saboda ga ma'arifa na ana kai komai ma ma'arifa ne uwa za ta kasa wa ‘yarta gyaɗa a faranti yarinya karama ta ce to da muke naira goma goma wanda ya ga Allah ya bashi wanda ya ga Allah goma ya ba ta goma da muke naira goma goma wanda ya ga Allah ta zaki wanda ya ga Allah ba a mutu ya shiga Allah kai mu lafiya mutu ya shiga mota kuma ya je kan Allah kai mu lafiya kuma ji ne ya ce alhamdulillah ya rabu Allah ya kamu komai ma'arifa ake faɗa amma ya za ka gane amma ran da ka sani ta ce a to wai dama ai dama na sani wallahi na sani kuma wallahi baka sani ba ka yare ba abin da ka sani wallahi baka sani ba bai ya jidu ma'arifa fa huwa allazi ishtamala min haqiqatil wisali shi da wanda ya tattare daga haqiqar saduwa wa wasala mahbubahu ya sadu da masoyinsa min hadaratu kus daga hadarar sarki min sharhi katimati tasawuf wannan duk magana ce ta sharhin katimati tasawuf na imamu Jadali lil allamatu Jadali radiyallahu anhu ardahu wa anna bihi amin alhamdulillahi rabbil alamin